بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل كراتم من للتافن الأربعون النووية واللفر أبو زكريا يحيى بن شرف رحمه الله تعالى wannan shine karatu na hudu alaysa kadhalik zamu tashi hadisi na uku hadisin abi abdurrahman abdullah ibn umar ibn khattab shaykh ali بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى يكتب لك الكتاب واكتب انه حافظ يكتب لك الكتاب اغلق نعم عن أغلق.
ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم نعم آه بارك الله فيك الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وانا حديثي أن ساموش دق عبد الله بن عمر الكنيشي أبو عبد الرحمن فدام كما da muka ambata galibi idan ya zo wato ainihin hadithi Ah, idan rawin hadisin ma'ana daga cikin sahabbai ta kasance hadisin shi na farko ne yakan ambaci alkunya shi da sunan shi a galibi banda in ka tafi can hadisi na 27 ne hadisi na 27 na hadisin ah, annawas ibn sam'an riwaya biyu da ta nawas da ta wabisa bin ma'bad suka bai kawo kunyar su ba
الكلاب الانصاري a cikin wata nusa النواس بن سمعان Mm.
cikin sayi musulun kuma kawo Eh, ci can cikin musulun ko killabi as-san'ani
albadar al'ansari al-ansari aywa al-ansari al-badri na'am ahsan Allah ilaik to da ka galibi yakan kawo alkunya tare da ainihin suna Abdullahi bin Umar alkunya shi Abu Abdurrahman ah, radiyallahu anhuma aka ambaci sunan sahabi da baban shi sai ya zama da shi da baban nashi sahabbai ne sai a ce radiyallahu anhuma Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi bin Mugh- Abdullahi آه، ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن آه، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما هو النعمان بن بشير رضي الله عنهما الحسن بن علي رضي الله عنهما عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما حفصة بنت عمر رضي الله عنهما وهكذا أو كما وند ذاك جاء أنت رضي الله عنه kaga kamar ah, kamar ka ce abdurrahman bin abubakar ibn abi kuhafa a ce radiyallahu anhu haka nan nana aisha ita da babanta da kakanta iya wa abuha wa jadduha muslimuna faya laha min karama قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يناتي وبني الإسلام على خمس an gina musulunci akan wasu abubuwa guda biyar Ah, ala khamsin yana za a kaddara ala khamsi wa khamsati arkan rukunai guda biyar domin ah, wa'innan wa'innan abubuwan guda biyar su ne arkanul islam rukunai na musulunci ginshiƙai da filoli da suke tallaba da musulunci da idan babu su babu musulunci su ne rukunai na farko shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ma asalin riwayar wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na fata an gane shaidawa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzan shi ne wannan shine rukuni na farko da kuma mun ji shi a cikin hadithu jibril da yace akhbirni anil islam sai yace mi islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to kaga rukuni na farko kenan sai yace wa iqamis sala da tsayi da sallah wannan muna karanta su satahiyan domin bayanan su zai ta zuwa mana cikin karatu wayannan arkan din kamar ba mu tsawaita bayani a kai kuma dama karatu ne wannan na wato ainihin manhaji baya daga cikin tsarin shi tsawaita sharhi da tsawaita sharhi za mu kowace gaba sai mu mata sati daya shahadatu Allah ilaha illallah wannan sati wa anna muhammadar rasulullah wani sati mai zuwa iqami sala wani shi ma a gurguje ne to amma ana karantar da kai ka iya ne tukun ka haddace abinda yanzu aka iya ka haddace ka fahimta amma tatwili da tsawaitawa wannan nan gaba da bincike za ka iya ganewa cikin karatuttuka duka za ka fahimci wa anna muhammadar rasulullah iqami salati da tsayi da sallah wa ita'iz zaka da ba da zakka bayar da zakka a lokacin da ta dace ko ga mutanen da suka dace a yanda ta dace wa hajjil baiti wa saumi ramadan da aikin hajji ziyartar ɗakin Allah da azumin watan ramadan cikin hadithin muslim ya kawo wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila hadithi na biyu wai kun fara haddar hadisan nan kuwa lukman ku fara ba jabir aka ce ya kama muku ba ya kamata tun da yanzu an yi uku ila yau muka haɗa ma da na hudu ya kamata a yi haddasa sha'alu inda suka zo da wuri ranar hadisi wanda ya zo da wuri ni na kan dan zo da wuri wani lokaci sai an kama mushi zai a shanye su da Allah dinga karanta su kamar ruwa za su yi ma amfani in ka tashi za ka yi wa'azi kana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kasa tuna larabcin ka faɗa da hausa kana karuma karuma kana ko ba haka bane kai da kanka baka yadda da kanka ba ba armashi na'am to da haka wa hajjil bait da ziyartar ɗakin Allah wa saumin ramadan a can ya gabatar da saum akan hajji ko wata suma ramadana wata hujjal baita in istata'ta ilayhi sabila nan kuma wa hajjil baiti wa saumi ramadan to wacce riwaya ta ta muslim ta jibril ita ce tafi cewa a gurin tartibi na arkanul islam ana gabatar da som ne akan azumi akan hajji haka yazo a hadisin imam ko ibn ta'laba haka yazo a hadisin abdul qais wafd abdul qais haka yazo a hadisin umar bin khattab da muka ji a baya haka yazo a hadisin mu'adh ibn jabal wanda zai zo hadisi na nawa 28 ko da tara 28 su da haka shi ne ya fi karfe 29 sa'an nan abdullahi ɗan umar da ya karantar da wannan hadisin tun a zamanin sahabbai tun zamanin manzan allah ma sallallahu alaihi sallama dama akwai usulubin in amma mutum karatu ya maimaita malami ya sa ka maimaita dan hadisin wato hadisin addu'ar kwanciya bacci hadisin waye wanda bara bin azib ya ce wa nabi kallazi arsalta din nan ko kaga ai sai da ya karanta mushi ya ce sai nake maimaitawa a gaban annabi sai na zo wa nabiyika ya nace wa rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce a wa nabiyika allazi arsalta sai gyara mushi to da ka shi ma wannan hadisin Abdullah bin Umar da ya karantar wani dalibin shi yana maimaitawa sai ya karanta wa hajjil baiti wa sawmi ramadana sai ya ce a a wa sawmi ramadana wa hajjil baiti asalin hadisin haka yake to rawi ne sai ya kalbi sai ya juya sai ya mai da sama ta koma ƙasa to a ka'idar hadisi makalub kamar yadda za mu ji kila a karatunmu na anjima na cikin bulbaikoniya shi makalubi yanda ya zo haka ake sakin shi haka ake riwaya shi amma sai a yi bayani an gabatar da wata kalma akan wata to idan aka zo bayani sai ka ce asali wannan mukaddama din mu'akhara ce wacce mu'akhara ita ce mukaddama a cikin asalin bunya binya ta ainihin jumla da ina fata an gane to da haka kaga wannan ya ƙara tabbatar maka da cewa daidai a gurin tartibi shine wa saumi ramadana wa hajjil bait domin su waɗannan arkan ɗin an jeranta su ne da gwargwadon darajarsu kaga shahadatu Allah ilaha illallah anna muhammadar rasulullah su suka fi girma mafi girman rukuni kenan daga cikin rukunin musulunci daga nan sai sallah daga nan sai zakka daga nan sai azumi daga nan sai aikin hajji an gane wannan na'am wannan hadithi rawahu al-bukhari wa muslim hadithu rabi' na'am na'am الحديث الرابع عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن في بطن امه أربعين يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الم- اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر, ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعم- كتب.
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم دخولها نعم جعلني الله وإياكم من أهل الجنة حديثي نهدو دقى أبو عبد الرحمن أيضا كنير ابن مسعود ابن عمر تاهلي دكان سو أبو عبد الرحمن وكمر أبو عبد الله سنة دياوة cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala sayyidina Uthman Abu Abdullah ne ake kiran shi hakan nan Jabir bin Abdullah na kiran shi Abu Abu Abdullah hakan nan eh, akwai sahabbai da yawa wanda alkunyarsu Abu Abdullah akwai Abu Abdurrahman kaga Ibn Mas'ud Ibn Umar Mu'adh bin Jabal duka ana kiransu Abu Abdurrahman na'am to daga Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yadda قال يتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق النبي صلى الله عليه وسلم يا با ملاباري كما شي النبي شيني مي غسكيا abun gazgatawa wa huwa sadiqu bai ce wa huwa sadiqun ba zai kawo shi da ma'arifa wa huwa sadiqu shine fa mai gaskiyan nan ai kowa ya san shi da gaskiya yani tun al- hatta jahilai sun san shi da gaskiya hatta mushrikai sun san shi da gaskiya dan so suke ce mishi as-sadiqul amin su suka fara mishi wannan lakabin kafin ma musulunci ya yi mishi to shine yace wa huwa as-sadiqul masduq annabin nan shine fa mai gaskiyan nan al-masduq abun gazgatawa suka ce me yasa ya ƙara ƙarfafawa kace saboda hadisin na da alaka da ƙaddara ne kaddara ko sai muminin kirki yake yin imani da ita taka sai annabi sallallahu alaihi wasallam na abdullahi bin mas'ud ya ƙara ƙarfafawa bayan ya ce wa huwa sadiqu kuma al-masduq wanda ke nuna maka labarin da za a bayar ba za ka zama musulmi ba sai ka yarda da shi inna ahadakum akwai mai anna anna ahadakum duka bi kasri al-hamza ne inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi lallai ɗayanku yana ba da labarin yadda ake halittar ɗan adam ba ana nufin wani ɗaya mu'ayyani banda sauran ba mana kowane ɗan adam kowane ɗaya daga cikinku yujma'u khalquhu ana tattara halittar shi fi batni ummihi a cikin mahaifiyar shi domin sunnar Allah subhanahu wa ta'ala gurin halittar ɗan adam shine wato min nutfatin ne idza tumna amma a asali an halicci ɗan adam ma'ana halittar annabi adam daga turbaya ne walakar khalaqnal insana min nutfatin mun halicci ɗan adam daga turbaya ce ya halicci ɗan adam min salsalin min hama'in masnun ya halicci ɗan adam min salsalin kalfaha wannan yana nufin annabi adam alaihi salam ma sauran zuri'ar shi ana samun su min nutfatin idza tumna to akan tattara halittar dan adam kafin ya zama mutum a cikin mahaifiyar shi 40 yawman nutfa yakan yi kwana 40 yana digon mani daga sanda aka samu saduwa tsakanin namiji da mace maniyin da ke sauka zuwa mahaifa wanda Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikin mahaifan ma'ana domin wani baya tabbata a cikin mahaifa wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma muna tabbatar da abin da muka ga dama na mani a cikin mahaifa zuwa wani lokaci ƙayyadadde wani baya ainihin wato kaiwa wannan lokacin wani ba ma ya shiga cikin mahaifa to sau da wanda ya shiga mahaifan yakan yi kwana arba'in yana nan a ɗigon maniyi ɗin shi kuma ya kono alaƙatan mithla zalik sannan sai ya kasance gudan jini sai allah ya sayyara shi ya canza mushi launi ya canza mushi jinsi da yana ɗigon maniyi ne ruwa ne gashi nan fari mai kauri sai kuma ya koma gudan jini mai jajajaja sannan ya ƙara kwana arba'in a haka thumma yakunu mudghatan mithla dhalik sannan ya kasance gudan tsokan an ce mudgha abinda zaka iya taunawa yankan tsokan nama da zaka iya sawa a baki ka tauna ka haɗi duk duk katintan mutum duk girman shi da haka yake thumma yakunu mudghatan mithla dhalika ne kasance gudan tsoka kwatankwacin haka ma'ana kwatankwacin kwana 40 43 100 da nawa 120 daga wata nawa wata hudu kenan to daga idan mutum ya ciki yayi wata hudu yanzu ana kaddara an busa mushi rai da haka haramun ne a zubar da shi face in ya kasance akwai darar mai girma wanda ya fi manfa'a ta barin shi wanda likitoci umana suka auna suka tabbatar da haka amma daga sanda aka busa mushi rai din nan duk wanda ya zubar da shi yayi kisan kai yana cikin wa'idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat laifin me yama da zaka kashe shi an gane wannan ko to daka sai Allah manzo sallama yace thumma yursalu ilaihi al malaku sannan sai ya aiko mushi da wannan mala'ika ana mala'ikan da ke kula da mahaifa mala'ikan da ke kula da jinjiri ko wato digon mani da ke cikin mahaifa wanda yanda hadisai da yawa suka tabbatar in ya she kwana arba'in sai Allah ta sai je ya tambayi Allah subhanahu wataala ya fayi kwana arba'in sai a mai da shi gudan jini daga ne ya ƙara tam sai a mai da shi gudan tsoka a wata riwaya ya zo arba'in da biyu wata riwaya arba'in da biyar dama mun gaya muku cewa larabawa lissafi dan ya ɗan gota da kaɗan ba su cika itibari da shi ba daga wani yakan yi arba'in ɗin wani ya arba'in da biyu wani arba'in da uku duka dai an haɗa wata hudu ko da kwana goma kamar yadda ibn abbasin ya ambata ya ce hikimar ma kenan da yasa aka ce mai takaba za ta zauna wata hudu da kwana goma saboda cikin wata hudu da kwana goma nan idan akwai ɗa wannan ɗan an busa mushi rai wato ainihin cikin zai bayyana ina fata an gane kenan daga sanda ciki ya bayyana to yanzu kenan takabar ita da kanta ta sani ta canza daga wata hudu da kwana goma ta koma har sai sanda ta haihu saboda haka a wannan mudda din da wani tsautsayi zai sa wani ya buge dan da ke cikin ya mutu sai ya biya diya sai ya biya diya yayi kisan kai to shine fa yanfukhu fihi ruha wannan mala'ikan sai ya busa mushi rai da umarnin Allah subhanahu wataala wa yu'maru bi arba'i kalimatin za umarci mala'ikan da ya rubuta wasu kalmomi wasu mas'aloli guda hudu ga sunan bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amali zai rubuta arzikin da wannan mutumin zai samu wannan dan da za a haifa kwandala duk dalar da zai samu sai an rubuta duk wata loma ta abinci da zai yi duk motar da zai hau duk abin da zai samu na arzikin duniya za a rubuta shi wa ajalihi kuma ya rubuta ajalin shi shekarar da zai mutu ranar da zai mutu sababin da zai kashe shi zai rubuta Allah zai sanar da shi ya rubuta wani yana daga cikin at-taqdir al-azali taqdiri na dindindin na har abada da aka kaddara akwai na lauhil mafuz da aka yi wa duniya ga baki daya Allah ta'ala ya sa alkalami duk abin da zai faru har tashin alkiyama ya rubuta shi at-taqdilul azali an-nisbi shi kuma wannan dangane da kowa da nashi da abin da zai shigo maka da wanda zai fita za a rubuta shi wa ajali wa amalihi da aikin da zai yi ana aikin da zai yi a duniya na sana'a shi bakanike ne shi malamin makaranta ne zai zamanto a'a direba zai zama a'a wane ne zai zama wannan ba aiki na addini ba domin aiki na addini ya shiga cikin wa shaqiyun aw sa'id za a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ai ba a banza ake shiga aljanna ba aiki ne mutum yake na alkhairi ya shiga aljanna aiki mutum yake na sharri ya shiga wuta yan wuta sai ka ji an ce sun yi akan ya faru da su jaza'an bima yan aljanna a ce jaza'an bima kanu ya'malun yana a ce bima kasabat aidihim to da abin da suka aikata da sau da za a rubuta shaƙiyun taɓaɓɓe ne shi au sa'idun ko azurtacce ne rabautacce yani ɗan wuta ne shi ne taɓaɓɓe in alhasiri na ladina khasiru an fasa wa ma'alihim yau malkiyama ko ko ɗan aljanna ne sa'id ne wanda zai shiga ghahitu sa'ada mafi ƙololuwar jin daɗi da walwala da arziki allah ka datar da za a rubuta wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake so ya ƙara haskaka mana kan kaddara sai ce fa wallahi alladhi la ilaha ghairu na rantse da Allah da ba abun bautawa da gaskiya sai shi na rantse da Allah wanda ba abun bautawa da gaskiya sai shi ya halatta kai rantsuwa a gurin fatawa domin taukidi karfafawa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna lallai ɗayan ku zaga yana aikata aiki irin na 'yan aljanna sallah azumi zakka aikin hajji qiyamul laili sadaka wane ne hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un har sai ya kasance tsakanin shi da ya mutu ya shiga aljannan ba abin da ya rage face zira'i daya ya zo dab da zai shiga aljanna fa yasbiqu alaihi alkitab sai wannan littafin na kaddara da ba an rubuta shaqiyun bane sai wannan littafin ya danjaye shi قدرر الله سبحانه وتعالى إذا قدر الله أمرا فإنه سيكون سوى النار للتافن يرنجايشي فيعمل بعمل أهل النار سيدنغ أيكة أيكة إلى النعمة فيدخلها سيشبوت باكما زالنت شاء الله يقول duk wanda ka ga haka to dama aikin da yake yi na 'yan aljannan ba don Allah yake yi ba shi yasa a hadisin wanda ya intihar din nan a gurin yaƙi ya kashe kanshi da sahabbai suna ganin yana ta kashe arna yana zubar da kawunan arna suka ce kai ba wanda ya samu alkhairi da aljanna a cikin makamashi annabi ya ce dan wuta ne dan wuta ne dan wuta ne kuma shi la yantiqu anil hawa huwa illa wahyun yuha wani sahabi ya bi bayan shi in ya tsaya ya tsaya in ya kutsa ya kutsa ya shiga cikin arna ya bi shi ya tarar da shi cikin mutum bakwai duka ya kashe su ƙarshe yana sararsu suna saran shi shi ma ya faɗi ya kusa mutuwa ya gaggauta mutuwa shimfiɗa takobin shi a ƙasa ya faɗa kanta ya gigara ta a ƙirjin shi ya kashe kanshi nan sabon ya rugo ya ce ya rasulullahi wallahi abin da ka faɗa gaskiya ne tun da ya kashe kanshi na gani sai annabi sallallahu ya ce to akwai wanda za ku ga yana aikin alkhairi aikin yan aljanna fi ma yabdu lin nas a abin da zai bayyana ga mutane aikin Allah ne yake amma shi ba dan Allah yake yi ba kaga wannan yakin ya yi shi ne dan a cewa na jarumi dan a cewa na barde ne karshe ya je kashe kanshi kaga shi ne fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulaha ina fata an gane to da ka kenan in kaga mutum ya dage da aikin alkhairi karshen rayuwar shi ya juye ya koma aikin sharri to dama ba dan Allah yake aikin alkhairi ba domin Allah subhanahu wa ta'ala baya butulci jama'a Allah baya butulci walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kaga fina yana fa'idantar da ikhlasi inda zaka yi dan Allah akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu istiqama da thabati shi kuma Allah zai shiryatar da kai shi kuma Allah zai datar da kai Allah ka datar da sai ce wa inna ahadakum kuma lallai ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli an-nar zaga yana aikin yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kasance tsakanin shi da ya shiga wuta zira'i ɗaya ya rage facebook wa alayhi alkitab sai littafin kaddara nan ya rinjaye shi dama an rubuta dan aljanna ne ita kuma wannan rahmar Allah ce dama Allah ya rubuta dan aljanna ne fa ya'malu bi amali ahli aljanna sai ga bawan Allah ya fara aikin yan aljanna da haka baka tsinewa mutum dan kaga yana saban Allah don baka san me gobe za ta haifar ba muslim ya fitar da hadisi wanda ya isa ya zama wa'azi gare mu mutum ne masallaci yake rayuwa a cikin banu isra'ila mai yawan ibada mai yawan bautar Allah sai ga wani dan uwan shi fajiri mutumin banza a wata riwayar ma da ya shigo sai da ya taka shi yana bacci da ya dago ya ga wannan mutumin banza ne ce wallahi la yaghfirullahu li fulan wallahi Allah ba zai gafarta ma wani Allah ya ce man alladhi yata'alla alayya wa yake rantsuwa da ni akan abin da ya shafe ni ya yi rantsuwa da ni akan abin da ba hurumin shi ba cewa ba zan gafarta ma wani ba sai Allah ya nuna mai ikon shi sai ce faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalaka na gafarta mai kai na bata aikinka shikenan sai wannan ya dawo ya ci gaba da ibada wannan ya lalace ba aikin banzan da bai ci gaba da ya mutu a haka so da ka kai dai ka ji da kanka kai ma mutane fatan alkhairi kai musu wa'azi kai musu nasiha ka bar su da ubangijinsu lasta alaihim bi musaitir sau da haka sai ga mutumin ya koma yana aikin yan aljanna fa yadkhuluha sai ya shiga aljanna rawahu al-bukhari wa muslim wannan kawai ka bar shi a haka rahmar Allah ce yana aikin zanubin ya san laifi ne kuma Allah ya so shi da rahma ya tuba ya gyara kuma kaga ya zama dan aljanna Allah ka sa mu na cikin yan aljanna dan rahmaka da tausayinka da jinkanka na'am